الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا جمعة أشرين دخلوك وتر رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihimassalam shekara ta 2026 kamar yadda malaman coci suka tsaya suka tsara ba tare da wata hujja ko dalili ba a tarihance amma haka suka faɗa su da kansu to don haka idan mutum ya yi shakka kada a yi galifin shi tun da dama abu ne kai kace ba a kai ilimi ka gina shi ba to don wani ya ce bai da shi ba akwai wata matsala ba sani ko an fahimci ne ba muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun fara bayani a aya ta 104 a cikin surutu yunus sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce kul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين نعم ما شاء الله كما يدمك سني kafin mu shiga tafsiri muna dan tabo matsaloli musamman na zamani da suka shafi azumi haka ne ko ba haka ba to don haka muna dan tabo yanzu waɗansu tambayoyi da suke yawan maimaituwa watakila kafin mu kai ƙarshen tafsiri mu ƙare da su ma waɗannan tambayoyin sai ya zamanto yanzu mun kawo mun yi bayanin qadayil mu'asira game da zakka sannan an yi nami na azumi yana yiwa in akwai rayuwa sai a yi na sallah su kuma da aikin hajji sai a bar su watakila ko a taba su kafin zuwa cikin suratul hajji ko ko a bari in Allah kai mu cikin suratul hajji sai ai bayani kansu Allah ya taimake mu to yanzu cikin tambayoyin da ake tambaya akan su musamman waɗanda tambaya tana yawan maimaituwa shine cewa misali shin ya halatta mace ta yi amfani an gane ko da hubub hubub jam'i ne na alhab alhab kuma ana cewa kwaya amma nan ba waccan kwaya kwayar magani ake nufi an gane ko kwayoyi wanda ake sha akwai kuma kwaya wacce wanda ake shukawa to wato shin ya halatta dai mace ta yi amfani da magani ko kwaya ma'ana magani wanda za a sha wanda suke ce ma comprimé da faransanci ko shi ne suke kira da english pill ka ce pill ko ka ce tablet an gane ko to ya halatta ka yi amfani da wannan dan mace ta yi amfani da wannan dan saboda ya hana ta yin jinin haila sai watan ramadana ya kare shin ya halatta ko bai halatta ba na fata an fahimce ni to malamai sun ce ya halatta amma da sharaɗi an gane ko shine sai an samu likita kwararre wanda zai duba jikin wani da na wani ba ɗaya ba wata idan ta shashi watakila zai mi zai cutar da ita wata kuma in ta shashi ba zai mi ba ba zai cutar da ita ba to ya an samu likita kwararre ya duba ta za ta iya amfani da shi ba zai taba jikinta ba malamai suka ce wannan babu matsala mun gane wannan ko wannan ita ce fatawa ta alhai'atu shar'iyya fi wazaratil awqafil kuwaitiyya majalisar malamai na fiqh ta ƙasar Kuwait ta tafi akan wannan ra'ayi kuma ita ce fatawar Sheikh Al-Allama bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi mun ji wannan da kyau ko to daga cikin kuma abubuwan da zaka ga mutane suna tambaya shi me hukuncin mutun ya haɗiye miyau in yana da azumi kaga kai zaka yi mamaki ko shi kuma wani yana tambaya ne saboda tsoron da yake ji an ce duk abin da ya wuce azumi na karewa to me hukuncin mutumin da ya haɗiye yawunsa ko miyau an gane ko akwai azuminsa ko babu ko kuma mutumin da ya haɗe annuhama an gane ko majina ta taru ka kako majina ko sai ka haɗiye ta to idan mutum ya haɗiye shi akwai azumin shi ko babu zance mafi inganci ba wani abu wanda zai sa wadon ka haɗiye kuma gana tabbatatta don ka haɗiye miyau ai dan adam ba zai ma iya rayuwa ba sai yana haɗiye miyau ai su Allah ya yi su ne sinadari ne wanda ke taimaka ma halshen mutum da kuma taimaka ma dan adam lokacin shan ruwa da cin abinci saboda ya gyara masa abinci don ya ci shi muna ganewa to a takaicen takaitawa dai dan mutum ya kako majina ya haɗi ko mutum ya haɗi miyau ko ya tara miyau kun sa akwai wani mai wayo sai ya tara shi tara shi tara sai shi num ba ba haka nan bane to duk dai wannan bai karya azumi ina fata an fahimce ni wannan ita ce fatawa ta al-sheikh al'allama muhammad bin salih al'uthaimin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmin na fata an fahimce ni to sannan kuma sai wata daga cikin tambayoyin da mutane suke yi shine mutumin da ya yi amai istifragu ma fi ma'idatihi an gane ko shine istifra kamar ka zubar da abin da ke cikin cikin kama ana mutumin da ya yi amai sai malamai sun ka ce to in yayi haka bila ta'ammudin ba da ganganci ba an gane ko to azumi shi yana nan wala qada alaihi kuma boni ramko a kansa amma idan mutum ya saka hannunsa da gangan tun kwanakin bayan mun yi bayani akwai hadisi wanda duke malamai sun sabani kansa amma dai zamce mafi inganci idan mutum ya kira shi da gangan to azumin shi ya kare wannan ita ce fatawa ta Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to daga cikin fatoyi kuma da suke da alaka da zamani shine akwai wasu takardu da ake rarrabawa na kamun baki da na budin baki muna gane su kwana 29 zuwa kwana 30 a baka wannan takarda a ce rana kaza ga ranar da za a budin baki lokaci kaza rana kaza har tsawon wata guda shin wajibi ne a yi aiki da wannan ko ba wajibi ba ne tun da zamani ne ya kawo ta muna fata an fahimce ni ana aiki ne da satellite zance mafi inganci ko magana wadda a tabbatatta ba dole ba ne ka yi aiki da wannan muna ganewa a'a wannan abin ilimi ne na turawa na hasashe ana iya a yi hasashe da ita ta taimaka muna amma ba a dogara kan ta ɗari bisa ɗari don zamani allah ne ke canza shi muna garewa tana yiwa su ce kazan nan duk su da kansu a ilimin hasashen suka ce duk abin da ya wuce kwana uku sai ne fasir duk abin da ya wuce sasson duzayar sun ka ce wato kila wa ƙalana wanda suke da dan tabbacin shi shine na awa 72 ka ka tambayi duk me ta yau ta duniya wannan shi yake sawa har ayi ruwa ayi ambaliya a America da Turai ba su gane za a yi ambaliya ba saboda duk abin da ya wuce kwana uku su kansu ba su gano shi muna ganewa to almuhimmu dai hasashe na tana taimakawa amma ba a dogara da ita bisa ɗari bisa ɗari kamar yadda muka yi bayanin kan ganin wata ana iya amfani da ilmul falak ya taimaka amma asali za a yi amfani ne da gani don mi don ba za a yi amfani da lissafi na ganin wata na turawa ba an gane na sararin samaniya a ce da shi za a ɗauka da shi za a ajewa wadanda ba a yadda da shi ba domin shari'a ta ce su muli ru'uyatihi wa aftiru amma suna iya su taimaka kamar yadda bin ba zai ce wannan lissafin dan Allah ya ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma'ana a ce ba a ga wata ba muna ganewa shi kenan ba za a ɗauki azumi ba sai kuma masu ilimin lissafi su ce a su a lissafin su sun gano yau wata zai kuya ba za a gan shi ba shi kenan sai mu ce daidai ta haɗu da daidai an daidaitu sai mu yi gaba ko ba haka bane amma in sun ka saba manasi ba kaga ba za mu yi damu saba manasi saboda su ba shi yasa Sheikh bin Baz da anka kai mai wannan tambaya yace la a'lamu li hadha at-tafsil aslan wannan rarrabewa na kwanaki guda 30 yace ban san asalin shi a shari'a ba bal alladhi dalla alaihi al-kitab was sunna anna al-imsaka yu anna al-imsaka yakunu bi tulu'il fajr kamewa da wato tana da alaka ne da bulluwa al-fajr don akwai mutanen da ba sa aiki da waɗannan na'urorin ba su ma san su ba kuma a duniya suke to in kace dole sai sun yi aiki da su to a ina ma za su same su kaga babu tabbaci sannan kuma kamewa tana da alaka min tana da alaƙa ne da wato ketowar alfijiri ba ketowar rana ba in tabe ketowar alfijiri daban bullowa kuma rana daban muna ganewa sannan kuma faduwar rana shine ke da alaƙa da mi da budin baki tambaya ko matsala wadda ita ce za mu ɗauka ta ƙarshe saboda lokaci ya fara tafiya shin ya halatta mutum ya ci gaba da cin abincin sahur wal mu'adhdhinu yu'adhdhinu lil adhan thani mai kiran sallah yana kiran sallah kiran sallah na biyu am yamtani uku ya kani wagga tambaya kakin ka bada amsar ta sai ka gane shin ladan din nan yana yin as-salatu khairun minan naumi kiran farko ne ko as-salatu khairun minan naumi kiran nabi yake yi tunda sabani ne tun can magabata waɗansu suna ganin as-salatu khairun minan naumi a kiran sallar farko za a yi shi ko ba ka bane wasu kuma suna ganin a'a na biyu za a yi shi to jamhuru dai sun yi tafi cewa kamar kiran as-salatu khairun minan naumi na biyu za a yi shi na fata an fahimce ni to amma waɗansu malamai sun saba kaga shi Sheikh Nasiruddin Albani yana ganin ta farko za a yi Sheikh Bin Baz yana ganin za a yi shi ne na biyu to kaga tunda manyan manyan malamai sun yi sabani kai ma sai ka diba kaga wanda kaga ka karkata zuwa gare shi tunda kowane daga cikin su malami ne ko eh kuma kowane ya kawo nashi da lalle don haka akwai abubuwan da kawai tarjihi ne za ka yi kwarin jayar da wata magana akan wata ba harkar rigima wace da bace bace almuhimmu tunda an gane cewa lokacin dai da liman yake kiran wato da an ka ce azanul fajr thani in yana as-salatu khairun minan nawmi kira na biyu to kiran ka san as-salatu khairun minan nawmi lokacin ne ko ba kana bane ko ko in yana yin ta a na farko kiran sai ka san in yayi kira na biyu wanda bai as-salatu khairun minan nawmi ba muna fata fa ana fahimta tunda sabani ne na fahimta shi yasa ma cikin kissa ake ba mu labari kun san da akwai doka sarakai ne suke da iko ko ba haka nan bane kahin baturi ya zo to an ce ladan ya zo yana kiran sallah sai ya ce assalatu hairun minannawun sai dogari ya hito za shi yatar da sarki ya yi sahur sai ya ce kai kai kai ladan kai assalatu kuma sarki bai yi sahur ba kuma shi da ke zuwa hitar da sarki sai ya ce assalatu walwalwal ta walwale zai Allah yi kyauta an gane ko to shine malamai suke cewa idan an kai kiran sallah na biyu mutum yana sahur to yana da hali guda biyu an gane ko an gane ko kenan idan baka ci abinci ba an kai as kiran sallah na biyu wana lokacin na kiran na kiran alfijiri bullowa alfijiri to baka da izinin ka ci amma mutum yana tsakacci an gane ko yana tsakaccin abinci sai aka fara kiran sallah na mi na asalati to nan malamai suka ce zai ci gaba da cin abincinsa sai ya kare akwai hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake wadansu su yarda da wannan ba sai su ce a'a kawai da kaji an ce Allahu akbar ka cire hannunka ko ba haka ba amma dai tunda akwai hadisi ma'ana in dai hakka na ci aka yi kiran sallah to ba za ka dakatar ba ina fata an fahimce ni wannan shine zance mafi rinjaye a fahimtar mu kuma wanda bai dauki wannan fatawa ba sai ya dauki wanda yake so ba laifi bane wallahu ta'ala أعلم فلا أساك من تامون آية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المؤمنين
alkur'ani ke da an rama wancan kabarar kai ba ba sai ka sake wata shi wa umirtu an akuna minal muslimina ai akwai shi nan yanzu yanzu bai jima da wucewa ba ai cikin kissa annabi nuhu mun yi wa umirtu an akuna minal muslimina ko ba haka nan bane to amma dai yadda yake a lafazin to haka ne za a karanta shi eh alkur'ani kenan to kamar yadda muka sani yadda manhajin tafsirinmu yake tafiya kafin mu je zuwa ga ci gaba ga tafsirinmu wajen aya qulin zuru ma za fi samawati wal ard na manta a wata mas'ala wajen a cikin littafin ash-shamil fil furuq al-lughawiyya na ash-sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif a safha ta 24 daga ne fara bayanin kan maza in an kai tambaya da ma ko sannan kuma an kai tambaya da maza wacce ce tafi karfi malamai sun tafi cewa an yi tambaya da maza tafi mi tafi karfi ko da mun dauke ta kalima daya ko mun dauke ta kalima biyu domin in nace maza ma'ana mallazi menene kaga akwai tantancewa ina fata an fahimce ni to ya dai bayanai ya kawo maganganu na malamai ban sani ba sai wani lokaci in Allah ya kaddara za mu yi bayanin wannan sannan can wajen thumma nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minina nan ba na fanta jiya muna gaugawa saboda ayat ta kai karshe shine cewa a cikin littafin al-waqfu wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad dr ibrahim awad dan kasan misra a safha ta 248 anan akwai abinda sun ka kawo da ake ce ma waqful mu'anaqa to karkashin wannan aya kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minina akwai abin da ake kira waqful mu'anaqa alaramba shi waqful mu'anaqa mai wannan dirasa kin sai da ya kawo shi yace an samu guda 30 da wani abu a cikin alqur'ani kenan sai ka samu wannan littafi alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na gashi an gane ko sai ka je ka nemi wannan littafin duk inda wani waqafi ya zo cikin alqur'ani ka san ma'anar shi na taba ishara zuwa ga wannan ma menene ma waqful mu'anaqa ma kafin ba ka san wani abu ya ce abinda ake nufi da almu'anaka da yafin luga shine bi dhammil mimi min anaka wada'a kullum min ar-rajulaini dhiqnahu ala katifil akhar asalin mu'anaka da larabci kowane mutum ya azaka wato habashi an gane ko akan kafadar dan uwansa sai su rungumi juna an gane ko wadammahu ila nafsihi wa ta'anaqa wa atanaqa fa huwa aniquhu to amma wasu malaman luga suka ce almu'anaka shine almawadda kauna wal'i'tinaku fil harbi ko da kuma saba ma juna a cikin yaki kenan to ko kuma ku rungumi juna a wajen yaki wanga shi tuma shahada ma wannan ai mutuwar kasku in an ka ce kuma waqful mu'anaqa a cikin ilimi na tajwidi da na karatun alqur'ani sun ka ce shine waqful mu'anaqa wa huwa an yajtami'a waqafani fi mahallin wahid a samu waqafi biyu ma'ana wurin tsayawa guda biyu yasihhu alwaqfu ala kulli wahidin minhuma in ka tsaya akan wannan yayi in ka tsaya akan wannan yayi lakin idza wuqifa ala ahadihima sai dai in ka tsaya akan ɗaya daga cikin su imtana alwaqfu ala al-akhar to ba zai yiwa ka tsaya akan ɗaya ba li alla yakhtalla al-ma'na don kan ma'ana ta samu matsala wa yusamma aidan waqful muraqaba waɗansu malamai suna kiran shi waqful muraqaba to a cikin wannan littafin ya kawo cewa shi kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin waqful mu'anaka ne tare da cewa nan mun ga jimun ko shi jimun tana nufin mi jawazul wajhaini to amma duk da haka bai hana waqful mu'anaka dan dama shi waqful mu'anaka sai an samu waqafi nawa biyu jawazul wajhaini ya halatta jimun ka ko ka wuce ko ka tsaya duka ya halatta ko ba ka nan bane to amma abinda ake nufi ya halatta ka tsaya akan alladina amanu ko kazalika amma bai halatta ba waqful mu'anaka ka tsaya akan alladina amanu kuma ka tsaya akan kazalika kenan baka iya cewa misali kazalik abin nan thumma nunajji rusulana walladina amanu sai ka tsaya kuma sai ka ce kazalika sai ka tsaya sai ka ce haqqan alaina ba a yin wannan muna ganewa sai dai ka ce sun manu na ji rusulana wallazi na amanu sai ka tsaya ka zalika haƙƙan alaina nunjil mu'minin ko kuka ce sun manu na ji rusulana wallazi na amanu ka zalik sai ka tsaya haƙƙan alaina nunjil mu'minin na fata an fahimce ni to wannan littafin in ka same shi auƙafkin da ya kawo gaba ɗaya sai ka cire su in kana batun tafsiri sai ka ce nan akwai wakafi kaza amma ka shirya don in za ka rarraba su yalla sai ka yi kusan sati biyu yalla kana bincike gakkai wasa ka samu crayon duk inda sun ka zo ko in ce pencil sai ka ce safha kaza a wuri kaza safha kaza a wuri kaza wallahi ba karamin aiki bane eh amma in ka yi shi zaka ji dadi eh to shikenan amin amin ya ayyuhan nas kamar yadda tafsirin mu yake gudana shine cewa muna farawa da abin da ake cewa ilmul munasaba haka ne ko ba haka ba in ba mu samu asbabun nuzul ba sai mu fara da munasaba a jiya mun kawo ibnu ashur ya ce wannan jumla ce tana haɗe da jumla qulin zuru ma za fi samawati wal ard an gane ko ya ce don abin da ake nufi da kallo wanda an kai umarni da shi don kafa hujja akan kadaicin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce domin su kafirai sun yi musu an gane ko wato musun da suke yi shine kai su suna karyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko kuma suna inkarin kadaituwar Allah subhanahu wata'ala da mi da da abauta mishi kuma shi kadai cancanci abauta masa to kenan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hujjoji na tauhidi ya bata shirka to lokacin da an ka umurce su da su yi kallo wanda zai kai su su gane Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne sai a kuma an ka biyo da ba da labarin in sun ci gaba akan shakka to annabi sallallahu alaihi wasallam zai doge akan mi akan da'awarsa ma'ana an umurce su su kalli hujjoji da dalilai in sun kiya nan kamar yana son ya ce maka an yanke musu kauda ne da annabi sallallahu alaihi wasallama zai bi su ko ku bi Allah ko kak ku bi Allah ni dai zan bi Allah kamar yadda mun kai bayanin surki da surki ya mun taba kawo wannan kissa ko eh surki da surki eh an tayi an kamo abin nan me yake da suna zomo da da zabo to kuma kai surki mai ya kai ke son mi kai ke son zabo yanzu an zo bakin gari za a rabu shi kenan sai ya ce to dibo shi mai wanda ya ba da ya kenan ya ce in zomo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo in kuma zabo kake so ka ɗauki zomo ka bar min zabo kaga dai har yanzu ana nan ba ba haka nan bane ma'ana kafirai in za ku bi Allah ku bi Allah in ba za ku bi Allah ba to ni mai tabbata ne akan addini na don haka duk jayayyanku da rigimarku da ƙaryace-ƙaryacenku da ƙagenku da fitinarku da duk yadda za ku yada munanan labarai a kaina an gane ko da kuma yadda za ku saka dukiyarku ku yaƙe ni ku sa 'ya'yanku ku yaƙe ni duk ƙarfinku ku zuba shi da dubarunku fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to kaji munasaba shi yasa ilimin munasaba yana taimakawa ka gane alaka tsakanin ayoyi da ayoyi tun farkon sura an baku hujjoji ba su ishe ku ba an warware shubuhoyinku ba ku dena ba an gane ku an zo an baku labarin waɗanda sun kai taurin kai Allah ya ƙare da su mutanen annabi nuhu da sauran annaba an ba da kisoshin su a jumlace da kissar fir'auna to in an waɗanda hujjoji ba su yi muku amfani ba an gane ko kuma an kwadaitar da ku daga rahama Allah falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin kun kiya to yanzu babu wani abu ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah haka ne rabtu bainal ayat yana da muhimmanci arrabtu wato ilimi ne mai yawa bamu da lokacin da zamu tattauna akan shi bari dai mu bar bakin wannan bari mu shiga yanzu daidaikun kalmomi mu ga abin da shi mai jalalini ya kawo yace qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane ai ahla makkata ya ku mutanen makka jiya mun yi bayani in ka ji ya ce mutanen makka ba yana nufin ba su kadai qur'ani ya shafa a'a ana nufin lokacin da waɗannan ayoyin suke sabka da su ake kai tsaye kafin ya kai ga waɗansu don kalma ta annas tana nufin mi dukkan mutane an gane ko sai nan ya zama to kenan nan ya ayyuhan nas in an ce ahlu makka amun wa makhsus an gane ko domin na an kebance shi da mutanen makka saboda ana nufin ana nufin su ne zai fara magana akan su tawo in kuntum fi shakkin min dini har in kun kasance a cikin shakka game da addini na annahu haqqun cewa gaskiya ne ma'ana kuna nan kuna shakka to fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ba zan bauta ma waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba fala abudu alladhina ta'buduna min dunillah ba zan bauta ma waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah ay ghayrahu wani Allah wa huwa al-asnam sune gumaka ko yace li shakkikum fihi ko saboda kuna saboda shakkar da kuke yi game da addini na ma'ana ba za ta sani in bauta ma wani Allah ba an gane ko yace walakin sai dai a'budullaha alladhi yatawaffakum zan bauta ma Allah wanda ke kashe kuma ana wanda ke karɓar ranku ya ƙbidu arwahakum Allahn da yake karɓar rayukanku wa umirtu an umurce ni an yace bai an kaga kenan an shahe ba'un domin ana cewa amarahu bi kaza to wannan ba'un din tunda an tazo sai an ka shafe ta ba a kawo ta ba wa umirtu an umurce ni an bi an akuna kenan in kasance minal mu'minin daga cikin muminai na fata an fahimce ni an umarce ni in kasance daga cikin mu'minai wannan shine abinda bayanin ɗaiɗaikun kalmomin da wato wannan eh, aya ta ta kumsa amma bari mu dan tabo dan su mas'aloli daga ciki qul ya ayyuhan nas shi daga cikin khitabul qur'an guda 33 in ba manta ba da imamu suyuti ya kawo a cikin al-itqan fi ulumil qur'an kadiba cikin anwa'u khitabul qur'an amma wanga khitab ne am ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini in kuna shakka addini na ga addinin gaskiya ne amma suna mi shakka shi shi yasa dan mutane sun yi shakkan lamarin ka kakka damu qur'ani magana Allah ce mutane sun yi shakka game da ita to da kai da qur'ani wahidin ta gaskata to mutane sun kai shakka qur'ani balle kai eh dan mutum bai yarda da fatawar da kan bayar ba sai ka ji ciwo ga mutane sun ce ba su yarda da Qur'ani ba dan wani ya ce bai yarda da hadisi ba sai kai mamakin shi ga wani ya ce bai yarda da Qur'ani ba ma kwata kwata a dan kai wani ya ce maka shi bai yarda da kaza ba ga wasu sun ce ba su yarda ba da akwai Allah ba gaba ɗaya sun ce babu Allah ma kwata kwata shi kenan sai hankalin ka ya tashi don wani ya ce maka shi bai yarda da kaza bai yarda da kaza ba to har da ubangiji wasu sun ce babu Allah wasu sun ce ba su yarda da Qur'ani ba to ai kaga ta'addanci ya kai karshe kenan balle wanda zai cewa shi bai da hadisi ba sai a ce awon ga da saura ta yi akwai wanda ce ƙwar'anin ma ƙarya ne eh Allah ya kyauta to don haka irin waɗannan abubuwa ba mu cewa ba mu jin ciwon a ƙarya ta hadisai ko ƙwar'ani muna jin ciwon wannan amma a duniya irin waɗannan abubuwa sun daga sun gabata to fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah malaman nahwu sun ce fala a'bud aslin shi fa ana la a'budu ne an shafe ana domin a abudu fi'ili mudari'i ne tun da jawabu sharti ne ya kamata ya ce fala a abuda tun da ya ce in kuntum kaga fi'ilu sharti ne jawabu sharti kuma sai da manto majizun kuma fi'ili mudari'i ne to dalilin da yasa ba a yi masa damma ba saboda ana za a kaddara fala a abudu alladhi fa ana la a abudu alladhina ta'buduna min dunillah ina fata an fahimce ni ba zan bauta ma waɗanda kuke bauta ma ba waɗanda ba Allah ba walakin a'mud walakin a'budullah alladhi yatawaffakum sai dai in bauta ma Allah walakin sai dai a'budullah ina bauta ma Allah alladhi yatawaffakum wanda yake karɓar rayuwarkanku in tabe anan a'budu wani fi'ili ne ana ramma ha fi'ili mudari ma za yufidu fi'il mudari yufidu at-tajaddud wat-takrar ma'ana ita ibada babu radda za ka barta sai ranar da za ka ni za ka koma ga Allah mun gane wannan da kyau babu ranar da mutum zai kai ya ce shi ya daina ibada don manzo Allah sassa ce a abudullah ina bauta ma Allah yau da gobe jibi da gata a wani lokaci za a daina ibadar wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin al yaqin kuma huwa al maut sai mutuwa ta zo ma muna ganewa shi yasa zancen wani ya ce a'a shi ya kai matsayin da ba zai yi ibada ba ya gane Allah to kai annabawa gane Allah da an ka ce su sun ga su sun shi ka sanin Allah kuma sun ka ci gaba da wutawan Allah na fata an fahimce ni kafi su imani ko kafi su sanin Allah amma kaga wani sai ce wai wa abudu rabbaka hatta ya ta kal yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai yaqini ya zo ma wani ilimi ne wanda in ka kai mataki ka san Allah to baka bukata sai ka bauta ma Allah wani kuma ya ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma Allah sai ka gane alqur'ani to in ka gane qur'ani shine yaqini sai ka daina sallah da zakka da azumi da aikin haji ka kai wannan babban matakin shin hada ya anka kafiri yafi ka gane alqur'ani Allah ce ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى ايه اتانا اليقين كذا كافرين بس اليقين هو الموت Allah ya kyauta to walakin a'budullah alladhi yatawaffakum wanda yake kashe ku anan alaran ma akwai fa magana alladhi yatawaffakum allan da yake karbar rayukanku wani fi'ili ne mudari'i alladhi yufidu tajaddudu wat takrar to dai kenan wannan yana nuna maka cewa karbar rayuka yau da gobe aikin wani aikin Allah to at-tawaffi kuma cikin Qur'ani ba ma'ana guda gare shi ba intabe in an ce tawaffa a luga ba ma'ana guda gare shi ba yana iya ɗaukar tawaffi a cikin luga shine wato bacci kwana an gane ko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar sannan tawaffa tana iya zakkuwa da ma'ana ta mi ta mutuwa an mutu ko ba kadan bane sannan kuma tawaffa tana iya ɗaukar alqabdu in an ce tawaffa dainahu ai qabada dainahu shi yasa kalima in tana ɗaukan ma'anoni daban-daban kai ɗalibin ilimi baka gane ma'ana nawa take ɗauka ba kuma ka tahi ka ce a'a kaza ake nufi sai ka kada kanka cikin matsala al-mushtarak akwai shi a cikin ilimin usulul fiqh da usulul tafsir al-mushtarakul lafzi da al-mushtarakul ma'nawi da mawadi'uhu fil qur'anil karim wa asraruhu al-ilmiyyah wal balaghiyyah wal fiqhiyyah karatu ne mai yawa to almuhimmu ni ban so in shiga cikin wannan alaran ma maganar da zan dauko anan guda biyu ce balaga an gane ko da kuma aljam'u alaran ma balaga da aljam'u bainan nusus nan an ce Allah shi yake karbar rai an gane ko nan ya tawaffakum shin tawaffi nan cikin na karbar rai na mutuwa ake nufi koko tawaffi alaran ma na bacci ake nufi ha? ha? magana ta rage ta kare to rike da kyau wata ka'ida ta nake son ka gane shine in lafazi ya zo cikin qur'ani in yana daukan ma'anoni fiye da daya kuma qur'anin zai iya daukar su to duka za a bashi su wa yake sa mutane bacci Allah don ya ce wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli to kaga wanga tawaffi ya shiga ciki abu na biyu wa yake karbar rayuka hakikatan Allah to walakin a'budullah alladhi yatawaffakum ya shiga ciki don Allah shi yake wannan shi yake wannan Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kaga ya tawaffakum ta shigo wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli ta shigo ciki shi yasa zaka iske cikin alqur'ani akwai ayar da za ta iya dokan ma'ana hiye da daya biyu uku kuma dukkan su qur'ani ya gaskatar da su to kai ka zo ka ce ƙarya ne wani lokacin aka kawo aya ma baka baka sani ba sai ka hada cikin hatsari don ka karyata qur'anin ma shi da kanshi ba gane shi ba mun gane wannan shi yasa dibo a cikin suratul nur aya ta zo azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu illa zanin aw mushrik wasu malamai sun ka ce azzani la yankihu mazinaci baya aure sai ce mi illa zaniyatan sai mazinatiya au mushrikatan ko mushrika alhali ko muna gani sai kaga mutum mazinaci ya aure matar da ba mazinaciya ba to qur'ani yayi ƙarya kaga akwai matsala su ko dan su malamai sun ka ce to nan ba al'aqdu ake nufi ba domin kalma ta annikahu tana nufin al'aqdu sannan kuma tana nufin mi tana nufin tana nufin alwatu takin mace sai sun ka ce azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci ba yadda za a yi ya taki wata mace in ba mazinaciya ba da ya take ta ta zama mazinaciya amma duk da haka shi ma wannan fil ghalib ne don yana ana iya a cuta mata a sanya mata wani magani ko a ɗauko ta da ƙarfi ko a yi mata fiyaɗe to yanzu ya za mu yi sai a ce dukkan su guda biyu ɗin ƙur'ani na tafiya da su da annikahu يصدق عليه, عليه الوطء ويصدق عليه العقد الزاني لا ينكح مزناتي بايا أوري غالب مزناتا باسا أوري ما تسي مزناتا ina fata don galibi ma sai an yi lalatan na an gaji sannan aka auren wani lokaci an gane ko to galibi ne qur'ani yake magana sannan azani la yankihu illa zaniyatan mazinaci baya takin mace in ba mazinaciya ba galibi sai dai in yaudara ta an kai ko da karfi aka kai ta shikenan qur'ani na magana al-ghalib ne sai ka dauki hamlul lafzi ala hamlul mushtaraki ala ma'nayihi kaji qur'ani to yanzu in ka zo ka biyo ka ce kabin nan to alarma kaji usulul fiqh to mutahi yatawaffakum fi ili mudari'i yufidu tajaddud wa takrar kun bai ce wa yatawaffakunna ba kuma mata su a kunna ko ra'aitu kunna mata ko ra'aitu kun maza to Allah ma waye ke kashe maza eh waye ke kashe maza da barri to waye ke kashe mata to me yasa ba kana mata ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inath mun gane wannan da kyau ko to sai magana ta karshe wadda zamu kawo wajhu bina'il khabar sai ce walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum alaramma al'udulul balaghi kuma wajhu bina'il khabar saboda da kaga ismul mausul zaka ga illa za ta bayyana me yasa bai ce walakin a'budullaha alladhi yarzuqukum ba wa yake arzita mu to me yasa bai ce walakin a'budullaha alladhi yarzuqukum ba me yasa bai ce walakin a'budullaha alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum ba me yasa bai ce ba walakin a'budullaha alladhi yarakum me yasa bai ce ba walakin a'budullaha allazi ila akhirih duk duk an ka jaye shi yadda abubuwa dubu ko biliyan tun duk ayyukan Allah tun da ayyukan Allah ba su da iyaka ba a ce ba walakin abdullahi alladhi yarzuqukum ko a ce walakin abdullahi alladhi eh, yarakum ko walakin abdullahi alladhi yut'imukum ko walakin abdullahi alladhi khalaqa lakum al-ard ko khalaqa lakum as-sama ko khalaqa lakum al-ma to me yasa sai an ka ce walakin abdullahi alladhi yatawaffakum al'udul al'ur'ani da wajhu bina ilhabar. Hau, al'aramba, ifo sai, don a tabbata, a sun san da wannan ai, sun sun san ana mutuwa ai, ai tashi na abu sai da ana tashi ba, amma sun san ana mutuwa. An gane ku? Ai su rububiya su yadda Allah shi yake kashewa, amma tashin na abu sai da ana tashi ba. In tabe, to kahin in je zuwa ba da amsa, an gane ko ko ko bari in bada amsar wannan saboda wajhul jam'i wancan in bada shi sai mu wuce shine cewa abin da ya kamata mu fahimta a karkashin walakin abdullah alladhi tawaffakum ana magana ne kan waɗanda sun ka kangare ma Allah duk iskancinka duk taurin kanka duk kahircinka kana kwana ko ba kai to da an yi bacci rai shi daga hannun wa hannun Allah to kai hattara in wata rana ran nan ya tahi Allah ya maido shi wata rana wallahi bai dawowa ka yarda da ko ka da ba eh alrama tsoratarwa annan ma'ana wannan da kuke kafirce mishi wa kullun rayukan ku suna wajen shafa shine abin da ake so a isar shi yasa sanin balaga da istinbati na balaga da usulul fiqh yana taimaka maka wajen tafsiri ina fata an fahimce ni to bari in bari bakin nan walakin a abdullah alladhi yatawaffakum an ce Allah shi yake karbar rai a cikin zumar an ce Allah shi yake karbar rai wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar can ma cikin suratul an'am an ce shi ne yake karbar rai wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar a cikin zumar Allah yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha a cikin sajada an ka ce kuma mala'ikin mutuwa yake karbar rai qul yatawaffakum malakul maut alladhi wakkila bikum thumma ila ربكم ترجعون سننكما أتكين سورة الأعراف أنك حتى إذا جاء أبنا حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم تاو قاقا sannan kuma a cikin nisa'i an ka ce mutuwar ce take zakkuwa ta karbe ka wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut taw ina dan qur'ani yuna wannan duk qur'anin ne Allah ne yake karbar rai shin mutuwar ce take kashe dan adam ko mala'ikin mutuwa ne yake zuwa ko ko dai mala'iku ne suke karbar rai ka gani to shi yasa sai ka gane nan cikin ilimin balaga an ce Allah shi yake karɓar rai a wani wuri hakikatan Allah shi yake karɓar rai mala'ikin mutuwa da anka ce na karɓar rai da izinin Allah yake karɓa kuma shine shugaba da anka ce an sanya mishi mataimaka to waɗanda kuma suna taimaka mishi wajen aiki da anka ce kuma mutuwa tana karɓa ai ita mutuwa halitta ce an gane ko shi yasa dan qur'ani ne yace wai cikin hadisi wai an ce wai mutuwa ma za ta mutu ko ba karan bane yace za a zo da ita da wata kama ta wani abin nan yace wai wai kaji wai mutuwar ma wai ma za ta mutu din wai cikin hadisi kuma na fatan fice ni yana so ya nuna mi shakka to alhali kuma mutuwa halitta ce in ko halitta ce don an ce ta mutu ai ba matsala bace dan ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta fal maut makhluq wa yajuzu alayhi al maut to Allah ya kyauta walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum sai dai ina bauta ma ubangijin da yake kashe ku yau da gobe jibi da gata da baccinku da kuma mutuwa ku duk a hannunsu shike ba Allah ba ko dan adam makiyinka ya iske ka kwana kasan kare ka ta kare balle Allah da inna Allah ala kulli shay'in qadir ai duk dubaran mugga an gane ko waɗanda suke zalunci me yasa kaga suna son gardekor an gane ko sai ka iske mutum ana tsaron shi gida ne a tsare shi a office har gona inda shi sai an tsare shi duk inda za shi sai kaga ya haka ya haka to in makin shi iske shi bacci kaga ta kare ko to balantana inna Allah ala kulli shay'in qadir da haka ya kamata mu ji tsoron Allah wa umirtu an akuna minal mu'minin an umurce ni in kasance daga cikin mu'minnai kaji abinda an ka umurce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan da an ka ce an umurce shi ya kasance daga cikin mu'minnai me yake nunawa an hane shi ya kasance cikin mi cikin kafirai sai kai aiki da al-mafhum dan cewa cewa cewa binan kenan ya an ce wa umirtu an akuna minal mu'minin mafhumuhu fala takunanna minal kafirin ina fata an fahimce ni to Allah ya taimake mu mu je ga aya ta gaba wa an aqim wajhaka
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين na'am wa an aqim wajhaka lid-din hanifa ibnu ashur yace mawqi'u hadhihi al-jumla mu'dil an gane ko matsayin wagga jumla ta wa an aqim wajhaka lid-din hanifa mu'dil daga al-adluna an gane ko mu'dil rike da kyau da mimun ko da min arat da ainun da kuma lodi shine dadun da lamun lodi shi yasa suka ce wala dhalin hau lodi aka ce mai shi ko zo'un shi azzadi hey tawo to yace mu'dil ma'ana yana da rikitarwa asalin shi daga al'adalat ne adala wato nama wanda ya tunkushe wuri daya shi ake ce ma adala to in an ce abu mu'dil ma'ana yayi tauri kenan to sai ana nufin mai tsauri shi sa Allah ce fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna yace mawqi'u hadhihi al-jumla mu'dil li'anna al-wawu 'atifah domin wawan wawan atufi ce la mahala wa waqa'at ba'daha an an gane ko sai kuma an ta zo bayanta yace fal azharu an takuna an masdariya an gane ko sai ta zamanto an masdariya fa wuqu'u fi'lu talabi ba'daha ghairu ma'luf domin fi'lu talabi ana nufin fi'lu al-amri yazo bayan an an gane ko abuna wanda ba a same shi ba a saba da shi ba المهم على أي حال إن كديبا تكين الضر المسون في علوم الكتاب المكنون sai malamai sun ka ce to wannan jumla kamar maganganun da ya kawo na malamai ya ce waɗansu malamai wa umirtu an akuna wa an aqim wajhaka lid-din halifan ko wa an aqim yace yajuzu an yakuna ala idmari fi'lin kana iya kaddara wani fi'ili kenan wa uhiya ilayya ko an aqim wajhaka lid-din halifa shina daga cikin abin da an kai mini wahayi ina fata an fahimce ni sai nan sai an kin nan an gane ko wa uhiya ilayya an aqim wajhaka sai ta zamanto an ce tafsiriya tana fassara abin da an kai masa wahayi waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a an masdariya ce sai ta zamanto da ita da ke abin da ke tsakaninta fi'ili ne muqaddar ma'ana wa uhiya ilayya an aqim ay wa uhiya ilayya iqamu wajhika lid-din hanifa na fata an fahimce ni na hawan na ai dole sai ka kawo shi ina fata an fahimce ni bari in barku haka saboda ka abubuwan su yi rikici da yawa ko kuma ta zamanto kenan sai zamanto atafina daga cikin abin da an ka umurci annabi sallallahu alaihi wasallama qul ya ayyuhan nasu ba shine wahayin ba kuma qul ya ayyuhan nasu uhiya ilayya an aqim wajhaka lid-din hanifa ai ina ganin haka sai ka gane da kyau ban sani ko mun fahimta ba ma'ana dai atafina wa an aqim wajhaka mun samu ilmul munasaba bari mu ga abin da shi ko mai jalalin yace wa qila li kaga an ce mini wa yace mishi Allah ne don yace wa umirtu an umurce ni wa ya umurce shi Allah subhanahu wataala wa umirtu kenan qila li an ce mini an aqim wajhaka ka miƙe fuskarka lid-dini hanifa ga addini ko hanifan wanda yake karkatacce ma'ilan ilaihi wanda zaka karkata zuwa gare shi da yawan mutane sai su ce yan an ce hanifan miƙaƙƙe kuskure na kalima ta hanif a larabci tana nufin karkatacce shine asalin kalimat shi yasa larabawa sun kace wa mutum ahnaf shine mutumin da kafafun shi sun dan lankwasa wannan sha'irin da kace ma ahnaf bin qais ai saboda kafafun shi sun dan lankwasa ne alhanafu shine ni karkata to amma mi ake nufi da wannan karkata shi lafazi ba a bashi ma'ana sai an hankalta maƙaidi ma'ana hanifan ma'ilan ilaihi na karkata zuwa ga addini na gaskiya idan ka karkata zuwa ga addini na gaskiya ka karkata daga barin mi daga barin ƙarya ita karkata ba kullum take shiri ba an gane ko ba kullum take shari ba shi lafazi ba a bashi ma'ana sai an hankalta musu yakin shi alaramma alaramma imani alkhairi ne kuma alkhairi bane to kafirci wa sharri ne to akwai inda imani sharri ne kafirci alkhairi ne kawo hey ɗaliban ilimi mu yi hattara ba shaci faɗi ba ne muna son mu gane ne saboda ilimi abu ne wanda adda ƙa'idodi an gane ko sai ka zo sai ka fada cikin matsala amma bari ka ji yanzu in dan qur'ani na yaji wannan bari mu bar ku ku da kun kai da hadisi da maganganun malamai in dai dan qur'ani na ce ja shi bai yadda ba ko ba kana bane sai mu ce to yanzu za mu baka hujja da ƙur'ani in an ka baka hujja da alƙur'ani ka yadda ko ba za ka yadda ba ai dole shi ne yadda ko sai Allah subhanahu wataala ce wallazina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun a cikin suratul ankabuti قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الذين آمنوا بالباطل وأنا سنك إيماني دمي da ƙarya irin wannan imanin mai shi a rama bai da amfani ta gani to akwai lokacin da kalima ta imani za ta zo amma ba ta da amfani akwai lokacin da kafirci zai zo kuma amfani yake nushi لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سيتمي فمن يكفر بالطاغوت وان يكافر تيما طاغوت كاغون كافر تي نانا أما سيمي أما سيين شري تو كاغا كافر تيما طاغوت ما سيمي شكي الخير يا رمى تو ɗaliban ilimi duk muna ina kuna ta rigima yan kodi magana ba ku tsaya ku saurari dalilan mutane sai ku tace an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai a kawo aya da hadisi kuma daga baka kuma a a shedan ya saka kai ta tawilin banza kai bari gaugawa ce a baka dalili ka saurara ka jiya muna koya muku wannan to almuhim to wala wa an aqim kenan sai ce mi wa ma'ilan kenan asalin shi mala ila addini sahih wa mala anil adyanil batila kaga karkata zuwa ga addini nagari abu ne mai kyau karkata daga barin mummuna addini abu ne mai kyau kenan kalima ta mailu karkata take nufi amma ba kullun take nufin sharri ba in ka karkata zuwa ga musulunci ka zan nagari in ka karkata daga barin musulunci ne kake mutumin banza mun ji wannan da kyau to ma'ilan kenan ya karkata in an ce mala ila shay'i ya karkata zuwa ga abu mala ani shay'i ya karkata daga barin abu ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malun wa man ma indahu malun fa anhu nasu qad malu wa laqaytun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man ma indahu dhahabun fa anhu nasu qad dhahabu wa ra'aytun nasa qad fadu wa ra'aytun nasa munfaddah إلى من عنده فضة ومن ما عنده فضة فأنه الناس قد فاضوا ورأيت الناس قد ثانوا إلى من عنده أنثى ومن ما عنده أنثى فأنه الناس قد ثنوا بان الصلاة إن يا إسا آمين to wala takunanna minal mushrikin Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada ka kasance daga cikin mushrikai wannan ayar idan muka duba ta akwai mas'aloli da suke karkashinta suna da yawa kwarai da gaske dan saboda akwai umurni a cikin ta al-amru fi usulil fiqh ina fata ana fahimta ta umurni a cikin usulul fiqh yana da ma'anoni daban-daban da kuma fa'idarsa da alakarsa da aqida sannan kuma idan muka duba na inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato abin nan wa an aqim wajhaka lid-din hanifa da kuma u'budullaha dukkan shi menene umurni ne alaramma to sai malamai suke cewa al-amru al-mujarradu anil qara'in yufidul wujub shi aslin umurni kenan al-asl fil amr al-wujub yana nuna mi yana nuna wajibci to wani in yaji wannan ka'ida sai ya ce ai wannan ka'ida tana da alaka ne da ilimin fiqhu an gane ko ba ta da alaƙa da ilimin aƙida ba ta da kuma alaƙa da mi da ilimin tafsiri sai a ce a'a tana da alaƙa da kowanne daga cikinsu in ka ji ka'ida usuliya to tana shiga cikin aƙida tana shiga cikin ƙur'ani tana shiga cikin hadisi kamar yadda take shiga cikin mi cikin ƙa'idodi na shari'a abu na farko al'amru yufidul wujub an gane ko in za a fara da'awa ta addinin musulunci da mi za a fara da sallah ko da tauhidi tauhidi to me dalili akan wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Mu'ad innaka ta'ti qauman min ahli alkitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah ka gani umurni ne ko ba umurni bane shi yasa in ka fara da awaka da tauhidi kai daidai ko ba kai daidai ba li anna al-amru yufidul wujub gakka fara da awa da ayi sallah a'a a gane tauhidi mai kawa'idi ma tare da cikin kawa'idi akwai kurakurai na aƙida littafi da ya fara sai ya fara da babi na tauhidi al'aqaidu tauhidiyya a gani mai mahallar shi ma fara da awwalu ma yajibu alal mukallaf mai risala ma da tauhidi ya fara ina fata an fahimce ni to da haka wannan ba laifi bane ka'idar ta al'amru yufidul wujub alaramma tana nuna wajibi ne a dogara ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi yasa ce mi Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wajibi ne a dogara ga Allah li anna al-amra yufidul wujub sannan kuma wannan yake nuna al-amru yufidul wujub wujubul imsaki anil khawd bil batil fil qadr in ana tattauna akan al-qadr abinda Allah ya kaddara to tun da in baka da ilimi to sai ka kame dalili kuma an ruwaito daga abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza dhukira ashabi fa amsiku in an ka to ana tattaunawa game da sahabbaina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku yi mi ku kame baki saboda sahabbai ba annabawa bane suna yin kuskure ko ba sa yi to sun rige sun mutu Allah ya ce ya ba su aljanna gafarta musu kai kuma ka to kana zagin su mi za ka hada sai ka hada cin mi cikin hatsari bar ma in baka misalin da za ka gane ka san wani bai gane irin wannan tunda shi sahabbai ba su da daraja gare shi mutum da ya zo iske da baban shi da mamashi ana fafatawa wa da shiga zai koma bayan baban shi ko bayan mamashi kaga sai da shi kokarin aimi a dai musulhu to sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su sun fi babanka da mamanka daraja dalili kuma su addinin ta hanyar su ne an ka same shi mun gane wannan to kaji kenan al'amru fidul wujub shi yasa in kaji ana tattaunawa kan sahabbai musamman dan shi'a mai shubuhohi ya taho kai da baka karanta shi'anci ba baka san ka'idodin su ba baka san tarihin shi'anci ba kaka tattauna da su sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa idza dhukira nujum fa amsiku in an ka zo ana tattaunawa kan tauraru nujum ba ana nufin ana cewa tauraro shi da haske ba in an ka fara bugun alƙalumman tauraro a ce tauraro kaza na sa'a ya bayyana na rashin sa'a ya bayyana fa amsiku ka kami tunda kai ba dan duba bane kuma wannan kafirci ne bai dace ka sa bakin ka ba cikin magana ta kafirci sannan wa idza zukira alqadru fa amsiku idan an ka faɗi alqadar ma'ana abin da ya shafi kaddara na cewa Allah ya kaddara kaza kai da baka san abin da Allah ya kaddara ba fa amsiku dan kaddara ilmul ghaibi ne in ka cewa ne dan wuta ne kana da hujja ba ka da in ka cewa ne dan aljanna ne kana da hujja baka da hujja shi yasa sai ka kame bakinka don saboda gagga fada cikin abin da baka da ilimi akan sa daga cikin wannan wannan ka'ida ta al'amru yufidul wujub al'amru al'amru al-mujarrad an al-qara'in sun kace wajibi ne ayi ma Allah da'a ayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a kuma ayi ma shugabanni da'a matukab busu yi umurni da sabon Allah ba don Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai ce mi wa ulil amri minkum yi ma Allah da'a al'amuru ne a tsiyu matsami yake wajibi wa a tsiyun rasul yi ma manzala su salamu wa da'a wa tsami wa ulil amri minkum wajibi amma in musu umarni da sabon Allah ba shi yasa ma su ba a kawo a tsiyu ulil amri ba in ji malamai li'anna ta'at li'anna ta'atuhum muqayyada bi ta'ati Allah wa rasulih mun gane wannan yawwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne wanda shi ma mai lahallari ya kawo shi ko ba ka nan bane to sannan umurni sun kace al-amru yuhmalu ala al-istihbab li dalilin yadullu ala zalika shi umurni ana iya doka shi a matsayin mustahabbi in an samu abinda yayi kama da haka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne na Hudhaifa yake cewa la taqulu ma sha Allah wa sha fulan wa qulu ma sha Allah thumma sha fulan ka gani sai ku ce sha Allahu thumma sha fulan gakka ce in wane ya so in Allah ya so wane ya so a'a in Allah ya so sannan wane ya so ba a daidaita mashi'a wani da ta Allah to nan sun kace al'amru huna qulu din nan lil istihbabi amma ni dai abinda ni fahimta al-ramma nan al'amru lil wujubiya don mas'ala ce ta aqida shi kuma hadisin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza dhukira ashabi fa amsiku wa idza dhukira an-nujum fa amsiku wa idza dhukira al-qadaru fa amsiku hadisi ne wanda Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam al-Kabir Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Qada' wal-Qadar Imam al-Lalaka'i ya fitar da shi a cikin sharh usul i'tiqad ahli sunna wal jamaa babban littafi ne na aqida al-Lalaka'i sannan kuma Ibn Hajar al-Asqalani ya hassana wannan hadisi sannan kuma sheikh nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi bi majmu'i turuqihi eh ba shaci faɗi ta an ka faɗa ba eh to wala ta kuwa an aqim wajhaka aqim din nan shine kawo mu umurni an gane ko asalin shi aqwim ne daga qama ya tsayu asalin shi qawama ne to aqama asalin shi aqwama yuqwimu iqwaman sai an ka ce aqama yuqimu iqamatan kenan wa an aqim asalin shi wa an aqwim an gane ko ka tsayar da wajhaka ana mun ne wajhu huska waje haka lidini harifa huska kawai ɗaya za- huska kaɗai za ta addini otulikal juzu'u ba wuri da bil kullu dukkan ka ake nufi Eh, in an ce huskar ka ta zo ana nufin ka zo ko ba ka dan bane ha yau ya za a yi huskar ka ta zo kai baka zo ba shin hada wata rana ana wani ana wata akwai abin nan an yi an yi wata muhadara kwanni to an samu waɗansu ban sani ba koyo ƴan qur'aniyu da na sun ka haɗe da waɗansu ƴan masu jiji da kansu ana gane ni da waɗansu masu jiji da kansu na san dai an yi ƴan bulun koto kun san akwai waɗanda ga son a haɗa tambayoyi na- na bala'i to mun yi muhadara mun ƙare sai an ka ciwo wata tambaya sha'akar makallahu muna da tambaya wai a musulunci wace shekara ne an ka farlanta ruku'i an kai ta tsuki tswat tswat an ka ce waka tambada ce a wuce ta dace a ba a wucewa za a ba da amsa irin waɗanda kakale ta eh wace shekara ce dama dan qur'ani ne tunda an matsa mai an ce babu kaza cikin qur'ani to shi ko so shi kai wai a wace shekara an ka farlanta ruku'i a cikin sallah a cikin a cikin musulunci kaga an ka baka tambaya ai sai ka rikice ko ba ka dan bane wani yace tambada ce kai waɗansu yan kaza na da kaza da kaza da kaza sai da ce ba za a ba da amsa ko kwantar da hankalinku sai aka zo da aka zo wajen bada amsa sai muka ce to ka'ida ce ni aiki da ita dilalatul istilzam an gane ko sunanta dilalatul istilzam a cikin ilimin usulul fiqh da kuma abinda ake kira majazul mursal an gane ko wato utliqal juz'u wa urida bihi al kullu to da waɗannan ka'idodin guda biyu nayi amfani mi nayi amfani shine cewa shekarar da an ka faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an kai Isra'i da Mi'raji da shi shekarar nan yaje an kai mi an ka farlanta sallah in tabe muna ganewa kuma ƴan Qur'ani sai su ce wai wai annabi yayi sallah da annabawa ƙasa kuma yaje ya karbo sallah ko ba haka suke cewa ba a'a ba ya karbo sallah bane ya karbo wajabcin sallah muna ganewa to kenan shekarar da an kai isra'i da mi'iraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba na an ka farlanta sallah ba to lokacin da an ka farlanta sallah lokacin da an ka farlanta ruku'i a musulunci don mi ba ka- sai na ba da misali wanda kowa zai ganewa yanzu idan ni ce yaushe an ka haihi idonka ko ni ce yaushe an ka haihi hannunka amsa ce mai sauki ranar da an ka haihi kare nan an ka haihi idonka wallahi ku tashi kusan ka'idodin ilimi saboda yan shubuha mu muna gaya muku ne saboda muna ganin abubuwan da ba ku gani wani bincike ne gabatar game da shubuhoyin alkur'ani yana da muna son a maida shi daurori waɗanda za a yi zuwa gaba shubuha sun kai kusan dubu biyar da ni gano dubu biyar ba ɗari biyar ba kuma insha Allah daurorin da za a yi zuwa gaba in Allah ya kaddara muna ce masu rayuwa kansu ne za a rinka yi a ciccira su tun daga bakar hannasi in Allah ya kaddara Allah ya taimake mu to wala takunanna minal mushrikin an ka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ya kasance daga cikin mushrikai sai Allah ya ce mi wala tad'u min dunillah
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين Na'am, duk da yake wannan aya ba za ta samun shiga gaba ɗai ba, amma idan ka dibi alakarta da waccan da anka ce wala tad'u min dunillah atfun ne ala wala takunanna minal mushrikina. Ko? Yawwa, Ibn Ashur ya ce walam yu'akkadu al-fi'l bi nun at-tawkid li alla yamna wujudaha min hafi harfi illati Al-muhim wannan nahwu ne ya shiga. Ma'ana atafi ce akan ta. To idan muka zo da ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Intabihu. a nan in ka dubi ma'ana in ka yi shirka ai shi ne ka kirayi wani Allah ko ba ka nan bane to me yasa an ce wala takunanna minal mushrikin ko a ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk a gani sai ka ce kai wanka ai bai da wani abu ai shi ne wala takunanna minal mushrikin shi ne kuma wala tad'u min dunillahi ko a ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk ya isa ko ko a ce wala takunanna minal mushrikin kuma a ce wala takunanna minal mushrikin ko a ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk kusan da abu guda ne kaga dan balaga bature almustashriqun waɗannan da annan sura ga su ba sai ce cikin qur'ani akwai kalmomin da ba su da amfani su ko abinda suke so su kai gare shi shine su sa mutane shakka game da alqur'ani kuma abinda suke so ayoyin da suke taba su da kafircin su da yan filosofi da yahudawa da kristoci sai a ce waɗanda ayoyin ba su dace da zamani ba ah le coran est déjà dépassé ya kamata a bar aiki da qur'ani saboda dai ko ko akwai ayoyin da sun ka taba yahudawa a cire su to waye rubuta su malaman makka na sun ka rubuta su ko na Niger ko na Saudiya magana Allah ce fa to kace a canza kuma qur'ani in yace yahudawa ba yana nufin jinsin yahudawa ba a'a yana nufin aikin da sun ka aikata shi qur'ani in kaje na batun wane da wane aikin ka ne yake zance domin ba ruwan Allah da jikinka jikin Allah ga dama yika ko kabilar da ka hito ko gidan wa ka hito duk wannan aikin Allah ne ba kamar sai da an kai ka hito haka ba amma Allah aikin ka yake kallo shi sai an ce yahudu ba jinsin su ake kallo dan annabi Musa ba yahudi ne cikin bani Isra'ila yake annabi Isa haka ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum kaba kana bane to Allah ya kyauta to almuhimmu dai anan dan ka gane abinda ake cewa at-tafannun fil uslub rike da kyau wala takunanna minal mushrikina hani ne kakka kasance daga cikin mushrikai kuma wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka shi ma hani ne amma wancan hani a dunkule yake kakka yi shirka wanga hani tare da fayyace dalilin da yasa an kace kakka yi shirka don wala ta min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka ana nuna maka kakkai shirka ka kira wani Allah wanda ba zai iya amfanar da kai da komi ba ba zai iya cutar da kai da komai ba kaga nan kamar an nuna maka illar da ta sa Allah ce kakkai shirka kenan saboda duk abu in zaka yi shi ya kamata ya zamanto mi ya zamanto konan duniya bahaushe ce dan dan mi ake ake sallah ai dan lada ake sallah ko to kenan duk abu in za ka yi in kana da hankali ya kamata ka san mi za ka samu na amfani kuma wani irin sharri abin nan za ka samu kariya gare shi haka da ko ba haka ba to shi yasa kawo ma ismul mawsul ta shi ko ismul mawsul ya dullu ala wajhi bina'il khabar wala tad'u min dunillahi kakka ambaci wani Allah ko ta abudi yace kenan bari mu bi mai jalalini min kakka bauta ma min dunillahi wani Allah ma la yanfa'uka abinda baya amfaninka in abattahu in ka bauta mishi wala yadurruka kuma ba zai cutar da kai ba in lam ta'buduhu in baka bauta mishi ba ashe ya kamata in an ce kana bauta ma abu ya zama to yana amfani kuma yana cutarwa amma abinda bai amfani bai cutarwa kuma ka bauta mishi kaga ai kai ka kowa zama wawa shi yasa turawa da suke cewa kasashen mu bamu yi develope ba le pays sous développé ko non développé su ne sous développé wanda ya bauta ma wani Allah abinda bai cuta mishi bai amfanin shi ya bauta ma shedan shine sous développé ko wanda ya bauta ma Allah kaga wanda ya bauta ma Allah shi na a sama an gane ko su ko suna a kaskantattu saboda sun yarda su bauta mana cir sun yarda kokarin su gaba su sun yarda wato su bature kazan bature sakare na kahiri sakare na an gane ko bari in ce kahiri an gane ko ka gane bature da kafiran duniya duk duk ilimin su na technology da wani abu duk shirmammi na mahaukata ne Allah yanzu hankalin bature bai yarda ba portable wannan salula za ta yi kanta ko hankalin bature ya da wannan hankalin bature ya yarda da mota za ta yi kanta ƙa'idodin technology da suke amfani da su ai sun san akwai ƙa'idodin technology da suke aiki haka ne ko ba haka ba kuma sun san da akwai su ko ba haka nan bane amma yanzu sai su yarda da cewa sammai da ƙasai babu ubangijin da ya halice su dan Allah mai hankali da wannan aikin to kai kajiya ta yi kai lissahi sai ka gani da ake ce musu intellectual wallahi babu wani intellectual haukata a wurin fa'in fa'alta in ka aikata zalika wannan fardon a farlance ma'ana a ɗauka kamar da ake ce ma'ana sakan ma a ɗauka misali fardon a ƙaddara cewa za ka yi shirka inda za ka yi haka fa'in na ka idan mina zalimin to lalle kai za ka kasance daga cikin azzalumai nan azzalumai ana nufin za ka kasance daga cikin mushrikai nan zalunci babba ake nufi don ya ce inna shirka la zulmun azim to kaga an hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirka kenan kowa ma zai shiga ciki yan uwa lokaci ba zai bamu damar mu yi fayyace bayan dai kan wannan ayar ba amma sai dai gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa insha Allah ta'ala zamu tashi akan wannan ayar abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh